وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الخدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karfa mana kuma Allah subhanahu ta'ala ya karbabe mu da mu da yaran mu gabaki daya a yau muna safiyar lahadi daya ga watan muharram na sabuwar shekara sabuwar shekara ta musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun littafin tauhidi littafin aƙida mai suna tashilul aƙidatul islamiyya yau ma za mu ci gaba da wannan darasi idan ana tune shi wannan zai za mu yi darasi na 28 kenan mun tsaya a darasi na 27 ne kuma muna cikin bayanin usulul aqida guda hudu ma'ana aqida guda hudu wanda ahlus sunna wal jama'a suke tsaka tsakiya wasadan baina firaqul ummam ko firaqul umma wanda ahlus sunna suna tsaka tsakiya tsakanin kungiyoyi na bid'a kungiyoyi na addinai ka ce aƙida asali na farko shine babul asma'i wa sifat ma'ana aƙida game da sunayen Allah da siffofin Allah ma'ana idan ba manta ba muka ce ahli sunna suna tsakiya tsakanin mu'addila da mumassila masu korewa da masu katantawa domin mu'adila su suna inkarin sunayen Allah da sifofin Allah baki ɗaya kamar irin 'yan ƙungiyoyin shahamiya su baki ɗaya suna kore su asma'ullahi wasu fat daga cikinsu irin wani ƙungiyoyi na bidiya kuma akwai waɗanda suke kore sifofin Allah baki ɗaya kamar mutazilawa kuma daga cikinsu akwai wanda suke kore ba gaba ɗaya ba wasu mafi yawa daga cikin kungi suna sufofin Allah sai su dinga musu tawili ma'ana su karkatar da fasara ko da ma'anar irin asha'ira su kuma yan ungiyar asha'ira me ya sanya duk suke waɗannan abuwa domin suna dogara ne ga kwakwalwa ma'ana ga hankalinsu hankalin ɗan adam wanda shi kuma hankalin ɗan adam ko tunanin ɗan adam abu ne da wanke takaitacce saboda haka kenan maimakon su gabatar da littafin Allah alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan wani nasi duk abin da yazo tukun sai an auna shi da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'a su sabana ka sai su auna abin da hankali saboda haka abinda hankalinsu ya karba to saboda haka su karbe shi hujja abinda kuma hankalinsu bai karba ba sai su mayar da shi su mishi tawili to kun ga dalilin sanadiyar kenan halakar sanadiyar karkacewa sanadiyar sabawa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda muna revision in darsan ba kenan inda zan mu tashi kenan muna cikin waɗannan bayanin aƙida ta farko game da sunayen Allah da sababin Allah gashi kuma inda waɗannan ƙungiyoyi su kuma suka ɓata sai kuma asali na biyu aƙida ta biyu game da hukuncin Allah da ƙaddarar Allah ma'ana abin da Allah ya ƙaddara ma ba ya hukunta a kansa shi na ake ce alƙada'u wal ƙadar shi ma'anan ahalu suna wal jama'a inda suka gagari kowa suka fice su ma sai suka tsaya tsaka tsakiya ba su yi azarbabiya ba suka fice gona da iri ba sa'ana kuma ba su yi ƙasa a guya ba suka sa kagara tashi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na bidiyoyi da suke cikin musulunci musamman ƙungiyoyin alƙadariya da aljabariya saboda haka su ɗin alƙadariya sai suka kore gabaki daya kadara hukuncin Allah kadara Allah da hukuncin Allah sai su kore su kwata-kwata suka ce ai bayi ayyukan bayi da da'arsu mana da'a da suke wa Allah da biyayya da kuma saban Allah da suke kwata-kwata wannan abin bai shiga karkashin hukuncin Allah da kaddarawar Allah bisa ga raya su cewa Allah subhanahu wataala bai halicci ayyukan bayi ba kuma Allah bai so ba mana ba Allah yana son abin bane ba ba muna cewa komai ba ma da sha'una illa in sha Allah sai Allah ya so tukun abin yake faruwa suka ce Allah bai so ba saboda haka suka kore a'a dan adam shine yake kirkirar kayansa shine yake da halitta aikinsa saboda haka dan adam kenan shine mahalicin aikin shi kuma shi ne mai iko a kai kenan kaga a nan babbar illan ma kenan nan sun sawa Allah subhanahu wata'ala kishiya sun tawatar da Allah kishiya wajen halitta kenan sun ma Allah shirka a wajen rububiya kamar yadda Allah ke kirkira aiki to haka dan adam shi ma na kirkirarwa kaga na soyayya suka zama su ne majusawan wannan zamani kamar yadda waccan majusa waccan na farko na waccan al'umma da suka fice su ma ai suka ce wannan duniya tana da Allah guda biyu ma'ana Allah yana halitta yana kirkirawa dan adam ma yana yi to kaga su ma sai suka yarda da waɗannan abubuwa kaga suka zama majusawa su kuma ɗan aljabariya su kuma sai suka azarfafiya ga baki ɗaya su ne ɗan fatalism su kuma sai suka kore ƙaddarar ga baki ɗaya ma'ana aka yi ba koriya ba ma'ana suka yi azarbabiya wajen tabbatar da kadar ma'ana mi suka ce sai suka ce ai dan adam shi bai da ikon goyi ma'ana tilasta mushi ne ake bautar Allah ai tilasta ba wai dan yana so ne yake bautar Allah subhanahu wataala ba misali sai suka ce ai kamar fuffiken gashin tsuntsu ne ko gashin kaza yadda a cikin iska iska ya ganye iska ta dauke shi sai ta sarrafa shi yadda take ga dama to dan adam haka yake kawai shi dan adam ai Allah kawai sarrafa shi ne ake hede yadda ga dama yadda aka ga dama ake yi da shi saboda haka bai da wani kudura bai da wani iko nashi bai da wata mashi'a tashi da sauransu saboda haka kawai nan shi kawai irin ɗan aqida fatalism to kaga anan ahlus sunna wal jama'a su kuma aqidarsu sai suka zama tsaka tsakiya suka tabbatar da cewa bayi Allah subhanahu wataala suna aiki na hakika amma dukkan ayyukansu ga baki daya ana jingina shi ga Allah subhanahu wataala ga hakika duk wani abu da dan adam zai yi to saboda haka wannan abun yana faruwa ne da kaddarawar Allah da san Allah idan Allah bai kaddara wannan abu zai faru ba to dan adam bai isa ya abu ba in Allah bai so ba dan adam bai isa ba kenan Allah shi ya halici bawa kuma shi ya halici ayyukansa sai suka kan hujja da fadar Allah subhanahu wataala da kanshi da Allah yake fada cikin alkur'ani Allah yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi halice ku bayi ku da kuma abin da kuke aikatawa kamar yadda bayi kenan suna da mashi'a ta suma a ƙarƙashin mashi'ar Allah ko da ka so kuma sai in Allah ya so bawa ko da ya son yin abu to kuma sai in Allah ya so masa ya yarda masa shi yasa Allah ce wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Allah ce ba abin da kuke so bane ba sai idan Allah ya so duk ko kana son abu to in Allah bai so kuma abin ba zai faru ba kenan mashi'ar bawa a karkashin ta Allah subhanahu wataala take kaga Allah ahlus sunna wal jama'a su duk abin da zai sun dogara da nassi na alqur'ani ko nassi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka dan adam yana aikata abu akan mashi'ar Allah da mashi'ar shi da mashi'ar Allah yana san abin to idan Allah ya so abin kuma sai ya kaddara masa sai ya sauke masa shi sanya Allah ke cewa faɗa mana cewa cikin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kai dan adam Allah yake cewa kakkace ni zan aikata abu gobe a aka ce illa an yasha Allah sai Allah ya so zaka aikata in Allah ya so sai baka ikon aikata in Allah bai so kuma sai baka ikon kenan kaga anan Allah subhanahu wataala ya yi umarci bayi da su masu bauta su masa da'a kuma su yi wa manzansa da'a kuma su Allah subhanahu wataala ya hali bayi da su saba wa Allah subhanahu wataala kuma a haka Allah yake son bayi kuma masu takawa masu tsoronsa masu bin umarnin Allah subhanahu wataala masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a haka kuma sai Allah ya kyamaci masu saba wa Allah Allah ya ce ka ayi ka yi abin Allah ya ce kar ka yi zina ka yi zina Allah ya ce kar ka yi sata ka yi sata Allah ya ce kar ka yi ƙarya ka yi ƙarya to sai Allah yake kyamatar masu irin waɗannan su ko masu kiyayewa sai Allah yake son su kuma Allah subhanahu wataala ya kafa hujja akan aiko da manzanni ga bayinsa aka aiko maka da manzo kuma aka sabkar maka da littafi duka mi da ya gide inka akan komawa ga mahaliccinka kenan wanda yi wa Allah da'a ya yi da'a akan hujja da kuma zaɓin kansa ga dalili ga hudda ga alƙur'ani an turo maka ga manzo ya zo ya bayyana maka bayan manzo ya tafi ga sahabbansa sun bayyana haka tabi'ai masu kenan duk abin da zaka yi zaka yi shi akan hujja ne dalilin Allah ya ce ka da sauransu to saboda haka idan mutum ya haka kuma sai cancanta a bashi lada haka kuma wanda ya saba wa Allah to ya saba akan hujja da kuma zaɓin kansa saboda ni Allah ya aiko mishi alkur'ani da manzon da ya fassara mishi alkur'ani bayan manzo ya tafi kuma al'ulama uwarsa ta bayi suka bayyana kaza baya da kyau kaza baya da kyau kenan sai ka saba wa Allah akan hujja kuma da san ranka to saboda haka sai ka cancanci mi sa wannan ukuba a maka azaba akan dijan abin da ka aikata wa ma rabbuka bi zallami lil abid kaga anan ubangiji bai sabawa ba azzalimi ne ba ga bayinsa ba Allah ya kore zalunci kamar yadda yaso a cikin yazo a cikin hadisul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama na haramta zalunci ga kaina insha Allah ce kuma na sanya shi a tsakaninku haramun ne kada ku yi zalunci ya ku bayi to Allah ma kanshi ya haramta maka shi kuma ya za a yi zalunci bayi shi kaga masu cewa a dan adam kawai tafiya ake da shi ne da kaga shi ma na sabani kenan tsaya akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa ita ce aqida ingantacciya saboda haka kenan mun dogon hutu ne kenan mutane su gane inda muka kwana akan darasin kenan akan waɗannan gabace muke tushe na biyu akan babin qada'i wal qadar hukuncin Allah da kaddara wa ahal Allah kenan zamu tashi a wannan gaba ne kenan sai a diba shafi na 41 ana gani ko can fa ahlus sunna yu'minuna bi maratibil qada'i wal qadari arba an gani kenan nan zamu tashi yanzu kenan bayani mun je da al'amari yake to kun ga fa ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a yu'minuna bi maratibil qada'i wal qadari arba kaga anan su sun yi imani da dukkan matakaiya daraja na qadarar Allah da hukuncin Allah guda hudu as-sabitatu fil kitab wa sunna wanda suka tabbata a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahiya na farko shine ce ilmun lahi almuhidu bi kulli shay na farko sun imani cewa ilimin Allah subhanahu wata'ala sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye dukkan komi a bayan a bayan kasar nan sama da ƙasa gabaki daya ilimin Allah yana ga ko'ina kenan ba wai dole ba sai Allah subhanahu wataala ya san ko yana gabas yana kudu yana arewa kamar yadda an aqida a shari'a ina Allah ce Allah yana ko ina Allah yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa a'a yanda Allah ya tabbatar wa kansa manzon Allah ya tabbatar Allahu fis samawati fawqa al-arsh Allah yana kan al-arsh amma ilimin sa yana ga ko ina mun karanta a baya dalilai da nasi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ce ya jariya aina Allah ta tafi sama wani sai bai yan ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kanta ta zo da ita manzo Allah ya jarabta imanin ta yace yake baiwa aina Allah ina Allah take ta tafi sama yana sama sai manzo Allah ce yan ta ta mu'mina ce kaga nasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah yana ina yana sama to kuma mu komo cin alquran shi da kanshi Allah kuma ya ƙara tabbatar mana a amintum man fis samai cikin wata sura ne suratul mulk ko Allah ce shin kun yi imanin man fis samai wanda yake sama an yursila alaikum hasiba ya sake mai ta a amintum man fis samai an yakhsiba bikum al-arada fa idha hiya tamur kun yi imani cewa wanda yake sama to Allah ya tabbatar wa kansa manzon sai tabbatar wa kansa kai kuma nawa ka zo ka kore ka ce a ba haka bane ba ai ba haka ake nufi ba ka ko jahilci ko musanta kafirci to saboda haka wa annahu ta'ala alimun bima kana wa ma sayakunu sa'annan kuma ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da wannan aqida cewa Allah subhanahu wataala masani ne ga abin da ya kasance da kuma abin da zai kasance abin da zai kasance gobe da jibi da kata har karewa duniya Allah subhanahu wataala ya san da shi haka kuma abin da ya kasance babu wani abu da yake kasancewa a nan tsararin duniyar ba ce Allah subhanahu wataala ya san da haka zai kasance kuma kafin wa bima sa'alamuhu al-khalqu qabla an yakhluqahum haka kuma Allah ya san abinda ya'lamu al-khalq abinda halittu bayi zasu ne kafin aljin abinda bawa zai ko zai aikata ko zai sani kafin a santina Allah subhanahu wataala ya san da abu saboda haka yana da cin martaba maratibul qada'i wal qadar na farko wanda ahlus sunna wal jama'a sun imani da haka kuma sun tsaya akai ba sa azarba biya ba sa da sauransu na biyu kitabatullahi ta'ala li kulli ma huwa ka'inun fil lawhil mahfuz Allah subhanahu wata'ala ya rubuta dukkan abin da zai wakana daga farkon duniya har ƙarshen ta daga farkon zuwan ka duniya har kuma rashin da zaka koma ga Allah subhanahu wata'ala duka kuma wannan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shi fi lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana kuma wannan Allah ya rubuta kafin ya halitta saman da ƙasa da shekara 50 Allah ya rubuta a cikin lawhin fafus ga duniyar tuwan za a halitta duniya sama da ƙasa kuma ga abin da zai fokana ga lokacin halittar ta ga kuma kaza da kaza ga wanda za su zauna kuma su tafi lokaci kaza za a yi kaza duk abin da yake wakana yanzu duk abin da yake wakana na duniya duka sannan ne ne abin Allah subhanahu wa ta'ala cewa waɗannan arna kafirai amurkawa da turai ga baki ɗaya za su mallaki duniya su juya ta yadda suka dama su yi zalimcinsu kuma har su fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kamata yanzu kuma a dawo a yi bautar shaidan a dawo a yi lgbc mana homosexuality da sauransu a wurin nujinci da wani duk waɗannan tsaye da shekara diwan yana cikin alama ta ruguza su cewa karshensu ya zo wa tilkal ayyamu na dawo da bainan nasu ko kana so ko baka so wani abu ne min inda Allah subhanahu wataala lokaci ne yayi saboda haka za su yi ƙasa yanzu kuma lokaci ne wata sabuwar daular ce kuma Allah zai ɗaga wata sabuwar al'ummar ce dole duk al'umma da gani dololin da zai suka yi ƙarshe dama ƙarshen su haka ne a taso a kai sai a kai zalunci ne zai kai zalunci sabon Allah kai sabon Allah ganin sun mallaki komiye na duniya yanzu suke tilastawa kowace al'umma dole in za a yarjejeniya da su za ka yi mu'amala da su sai ka sa hannun dokar ka yarda da dokar luwaɗi da mazubo da shegantaka da botar to saboda haka lokaci ne yayi wa tilkal ayyamu dawilha bainan nas to duk Allah subhanahu wataala ya sani yanzu kuma ya san wata sabuwar fisan su je za ta taso tunda kai kanka ka karanta an yi waccan daula an yi imperialism an yi capitalism an yi socialism an yi wata tsiya ne karshe an dawo kuma aka ce demokradiyyar dukka kuma mai dan adam ne yake cewa waɗanda suka rusa yan gurguzu suka ce gurguzu bata dace da dan rayuwar dan adam ba waɗanda suka zai yan capitalism aka ce su ma bata sadace da rayuwar aka ce yanzu za a yi demokrasiya za a yi wace ce gubernama da people for the people waye da tsiya yanzu kuma a ita ce kuma a gano ita ma ashe ita ce babban ma a zalimar ma karshe mi to a dawo hukuncin Allah subhanahu wataala kuma wata Allah subhanahu wataala zai dora a'a babu abin da yafi illa hukuncin Allah subhanahu wataala yafi dace da dan adam da sauransu na uku mashi'atullahi annafiza wa qudratihi ash-shamila shi a mashi'ar Allah wadda Allah ke zartarwa da kudurarsa wadda take kammalalla gamammiya fa ma sha Allahu kana abinda Allah yake so ne yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so kuma baya kasancewa ta amda ga ya faru nan haka Allah ya so shi kun ga yadda duniya nake ta tafiya ake ta jayayya wacce sai kaza turai ta ce kaza amurka ta ce kaza afirka ita ma ta ce kaza haka Allah ya kaddara kuma a haka kuma za a yi rinjaye libankiyar zai fito wa anna kulla ma ya ka'u fi hazal wujud duk abin da yake faruwa a wannan duniya sararin duniyar qar aradahu Allah qabla wuquhi attini Allah subhanahu wataala ya nuface shi kafin abin ya faru ne kawai tafiya ne take duniya ne da kasan kamar bidiyo haka Allah subhanahu wataala sanya abu ne kawai da Allah ya kaddara tuni yana nan lawful mahfuz abin da baka tsammani haka zai wakana ka ga ganin yaushe za a ce wai amurka da waye da turai sun kaza sai sun dawo sun yi bara su ma insha Allah wa kullu mutaharrikin harakatihi dukkan wani mai motsi da abun motsawarsa wa kullu sakin wasu kuni da dukkan wani mai nutsuwa da wani duk wanda Allah ya ma dogon tsawa zai ga abun mamaki haka Allah ya kaddara to saboda haka Allah ya riga ya san da komai ne sai an fafata a fafata kuma ƙarshe dai a yi wancan ya yi ƙasa wancan ya samu daraja ɗaukaka na hudu arrabi an Allah khaliqa kulli shay'in cewa daga cikin maratibul qada'i wal qadar cewa Allah subhanahu wataala shi halicci dukkan komai fa huwa khaliqu kulli amilin wa amalihi Allah shi halicci dukkan wani mai aiki da aikin nashi wa kullu mutaharrikin harkatin da dukkan wani mai motsi da abu motsarsa kullu sakin wasu kuni da dukkan wani mai nutsuwa da nutsuwarsa mun kana daje ko wa qad nazama ba'duhum hadha al-maratib qawli wasu bayan Allah sun hada waɗannan martobobi guda hudu a cikin wannan baiti alimal kitabata maulana mashi'atihi kaza khalqun wa ijadun wa takwini ko ilmu mana Allah subhanahu wata'ala ya sani ya rubuta ga mashi'arsa abin da yake so ne yake wakana kaza ka khalqun haka halitta wa ijadin da samarwa wa takwini da kawwanawa kenan ya kamata mu tsaya kar aja ko sai mu tashi wa min ahammul masail qada'i daga cikin mafi mahimmancin matsalolin alkada wal kadar ne ya kamata mu sai mu kwana kan wannan kabar insha Allah da fata makanta daidai Allah tara mu cikin lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh